بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة ولا يصح أن تفسر, أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا وأمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره, من أكره إليه من فوات الطهارة منهم وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر ودلت الآية على أن من لم يطهره الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة, نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة, والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من في قلب ولا من فيه شيء من الخبث فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها بغير معوق ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول وعلم أكي da ya sake ba mu damar mu haɗu a wannan safiya ta talata sha uku ga watan safar shekara ta 1440 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne 23 ga watan goma a shekara ta 2018 a lissafin miladiya darasinmu na 59 a karatu littafin igafatul lafan fi masayid ashaitan na mala ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji mana ya karanta mana cikon abin da muka tsaya a kansa makon da ya gabata cikin sharhin da malam yake yi a wannan babi na tara na tsarkin zuciya daga wato shaidan da tasirinsa kuma ya zo mana kan abin da ya shafi ayan nan ta suratul ma'ida inda Allah madauki ya cewa ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum to a karkashin ta ya kawo mana cewa waɗanda qur'ani bai shiga zuciyarsu ba saboda yawan sauraron su ga wani abin da ba shi ba wannan din ya sa sun ji abin da ba shi ba sun ji abin da ba shi ba na ƙarya da barna da karkacewa har abin ya yi kanta a zuciyarsu ta yadda in sun ji gaskiyar ba za su karɓa ba bal suna ƙoƙarin ma su canza gaskiyar ta koma ƙarya kamar yadda ya ba mu labari akan yahudawa da abin da suka yi da kuma yadda allah maɗauki ya ɗauka na mataki a kansu su ne waɗanda bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba to za mu tashi inda ke cewa kala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda yana cewa law tahurat qulubuna lama shabi'at min kalamillah da zukatanmu sun tsarkaka wannan yana faɗi ne alhamdulillah ta babin tawadu'u da kuma faɗakarwa ga wasu wanda ba shi ba sai na Uthman mun san wane ne shi da tsarkin zuciyarsa da yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa amma a matsayin sanadan adam yakan faɗi abinda yake na wa'azi ne gare shi shi kansa da kuma sauran mutane yana magana ne akan halin ɗan adam shi ɗan adam inda zuciyarsa ta tsarkaka yace lamma shabi'at min kalamillah da bata koshi daga maganar Allah bai ta ji ba ta sha'awar maganar Allah sai wata maganar daban tunda nan yana isharar ne zuwa ga waɗanda ya gama magana a kansu cewa saboda sun musanya abinda Allah maɗaukaki ya yi magana da shi wato alƙur'ani a madadinsa sun sa wani abu na ɓarna na ƙarya sun karkace saboda Allah maɗauki bai yi nufin tsarki a zuciyarsu ba don haka a madadin su ji alƙur'ani sun koma asama a shaitani wani asama a shaitani su ne waƙe-waƙe ko waƙe-waƙe waɗanda ake yi da sunan tsarkake zuciya wanda dai ba ƙur'ani ba ne ba kuma ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waƙe na yabo madih wanda ya wuce iyaka musamman waɗanda za ka ji a bakin sufaye to sun koma suna sauraron wannan sun aji alƙur'ani ce sa za ka ga cewa Allah ya jarrabe su ba sa sha'awar su zauna su ji alƙur'ani da za su zauna su ji waɗancan waƙe-waƙen na yabo kamar da muka faɗa makon da ya gabata sai ka ga ya fi musu sun fi jin daɗi sun fi samun kwanciyar hankali amma daga an sa ƙur'ani sai su ce wannan ai mu ba dan wannan muka zauna ba wannan ai muna yi a gida mun koma amma dai suka zauna ba wannan za su yi ba to sai shi ne kawo don munasaba sai kawo wannan magana ta sayyidina Uthman cewa inda zukatan nan sun tsarkaka to mutum ba zai ji cewa maganar Allah ya koshi da ita baya bukatar ta ba wannan kamar da ambata nan a ƙasa a namu littafin al-Husayn al-Marwazi shine shine ya rawaito wannan a Zawaid az-Zuhd na al-Imam Ahmad bin Hanbal wannan al-Hussein ibn Hassan ibn Harb al-Marwazi shekara ta 246 ya rasu yana cikin ɗaliban al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin ɗaliban Abdullahi bin Mubarak ko in yana cikin waɗanda suka ruwaito kitabu zuhud na ibn Mubarak da kuma kitabu zuhud na al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal da Abdullahi bin Mubarak duk suna da littafi sunansa kitabu zuhud kowanne kuma akwai shi yana nan an buga shi to ya ci gaba shi malam ibn qayyim zai ci gaba da sharhi akan wannan aya sai ce fal qalbu tahir don haka ita zuciya mai tsarki li kamali hayatihi wa nurihi wa takhallusihi min al adrani wal khaba'ith ita zuciya mai tsarki saboda cikar rayuwarta da haskenta da kuɓutatta daga datti da kuma duk wata ƙazanta la ya shi min alƙur'an to ba ta ƙoshi daga alƙur'ani ta ji ba ta sha'awar alƙur'ani duk inda mutum yake ya ji baya sha'awar ana karanta alƙur'ani daga an fara karatun ƙur'ani sai ya kashe ko a rediyo ko a wayarsa ko makamancin wannan sai ji baya sha'awa shi yanzu ba wannan ne a gabansa ba a gaban talabijin yake sai aka sako tashar alƙur'ani sai ce kada Allah cire mana wannan to ya binciki zuciyarsa tsarki ne babu a ciki Allah ne bai nufe shi bai ga dama ya tsarkake masa zuciya ba domin in zuciya tana da tsarki to ba a ƙoshi da sauraron alkur'ani duk wata magana da aka taɓa yin ta a duniya kowaye ya taɓa yin ta to babu magana da ta kai alkur'ani sabunta duk lokacin da aka saurare ta kowace magana in ka ji ta ɗazu ka sake jin ta yanzu ka sake ji in an jima to ko za ta gundure ka amma banda alkur'ani Allah ya cire wannan irin sifar a kansa inda ka ji yanzu jiya ka ji da daddare da safe yau ka ji da rana ka ji yanzu kuma kana ji in an jima ma in ka ji to ba za ka ƙoshi ba ba za ka ji cewa kai ai na ji wannan ayar ko aya ɗaya ce za a ta nana ta maka ita sai ka ji akwai fa'idar da za ka samu ina ma ashe kana fahimtar ma'ana babu mai jin daɗin alƙur'ani irin mutumin da ya san ma'anarsa ana karanta masa shi yasa za ga yana jin daɗi yana tasirantuwa da abin da yake ji in daɗi ne ya karkata zuwa ga daɗi ya rika ƙara ƙarfin ƙaunarsa da sa ransa na rahamar Allah in zancen azaba ne ya tsorata har da zub da hawaye saboda me tasirantuwa da abin da yake ji kuma da zai ji na jiya ya sake ji yau ya sake ji an jima to ba ma'anoni guda ɗaya waɗanda ya ji jiyan wanda ya ji yau da safa da yau da na yanzu ba iri ɗaya zai ji ba inda yana da fahimta duk abin da aka sake nanata masa sai ya sake fahimtar wani abu daban haka alkur'ani yake yana da wannan ɗabi'ar ko ba haka bane tambayi makaranta alkur'ani musamman waɗanda Allah maɗauki ya hore musu fahimtar ma'anarsa don haka in ka ji zuciyarka ba ta san alkur'ani to ka tabbatar da cewa Allah bai ga damar tsarkake maka zuciya ba zuciya ce kazama zuciya ce mai datti zuciya ce fal da ƙazanta ta yi annakiya ta kama ko'ina ba inda wani haske zai samu Allah tsari sai ce wala ya taghazza illa bi haqa'iqihi saboda cikar wannan zuciya da haskenta da kubutarta daga wannan ƙazanta da datti to la ya taghazza ba za ta ci wani abu ba ba ta da wani abinci illa haqa'iqil qur'an shine abin da ke nufi illa bi haqa'iqihi ai bi haqa'iqil qur'an zuciya ba ta da abinci sai abin da qur'ani yake tabbatarwa maganganun alqur'ani gaskiyar da take cikin alqur'ani abin da ya shafi tauhidi maganar Allah girman Allah sunayen Allah hararo ma'anar kwarjinin da zaka ji a jikinka dangane da ubangiji subhanahu wata'ala da ƙarfin mulkinsa sa da sarautarsa da ikonsa da cewa ya fi ƙarfin komai ya fi komai zatan wa sifatan wala ya ta dawa illa bi adwiyatihi kuma ita wannan zuciya ba za ta yi ɗauki magani ba sai magungunan da suke cikin alƙur'ani mana babu wani abu da zai mata magani ga abinci abincinta shine alƙur'ani sannan kuma maganin na zuciya na duk wata matsala tata to a ƙur'ani yake ƙur'ani shine maganin kokonto ƙur'ani shine maganin duk wani abu da zaka samu na shubuha a zuciyarka ƙur'ani shine maganin raunin imani ƙur'ani shine maganin munafinci ƙur'ani shine maganin hassada daga kaji zuciyarka tana hassada akan ɗan uwanka to maza karanta alƙur'ani Allah zai maka maganinsa sa ya kake gane kana da hasada na taɓa wani wannan anan ya kake gane akwai hasada a zuciyarka duk lokacin da za a zo maka da labari akan ɗan uwanka musamman wanda kuke tsare kun juna tare da shi ko ma kuna neman wani abu tare ko aiki wuri guda sai aka baka labari ya samu wani abun alheri to abinda ka fara ji a zuciyarka shi zai baka labarin cewa kana da hasada ko baka da hasada kuma kowane da wannan akwai abin da za ka ji ko ka yi murna nan da nan ko kuma wani abu daban ba murna ba la'alla sai kana da gwargwadon abin da Allah ya baka na tsoron Allah sai ka fara jin eh to bai kamata fa in yi tunanin haka ba sai kuma ka dawo ka gyara amma matakin farkon da ya shiga zuciyarka to shine zaka gane cewa kana da hasada ko baka da hasada Allah tsare mu ba kowa ke da haƙurin a bashi labarin abokinsa ya samu wani abu da shi bai samu ba ka ji hasada ba ta ɗansu a zuciyarsa ba promotion ne a wurin aiki kawai sai a baka labari wane ya zama kaza da Allah kuma matakin ku na albashi ɗaya ne ana fara gaya ma da safe to za ka ji a zuciyarka ta baka wani abu wannan abin da ka ji shine kana da hasada ko baka da ita kowa zai gwada zai iya gwada wannan a cikin to Allah tsare mu daga hasada to ba abin da ke maganin hasada maganin nunkufurci maganin munafinci maganin shubuha maganin kokonto maganin duk wata cuta da take damun mutum da take da alaka da tsare masa yaqini to ba irin alqur'ani duk inda zaka je sai ka dawo qur'ani haka mutumin duk da ya saba da sauraron alqur'ani da sauraron ma'anoninsa wallahi ba dan gata irin wannan Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan tsarkake zukatanmu isa bi khilafil qalbi alladhi lam yutahhirhu Allah sabanin zuciyar da Allah bai nufi bai ga dama ya tsarkake ta ba fa innahu yataghadha min al-aghdhiyati allati tunasibuhu to irin wannan zuciya abincinta shine abin da ya dace da ita abin da take ci shine abin da ya dace da ita ta ji gulma ta ji ƙarya ta ji kaɗe-kaɗe ta ji jita-jita ta ji duk abin da ba gaskiya ba kuma ta fi murna da wannan nan ana ƙur'ani ana karatu ana darasi ana tafsiri hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sira ta sahabbai da tabi'ai can kuma ga kiɗa ga ƙwallon ƙafa ga biki ga rawa ga cakudin maza da mata sai ka ga inda zuciyarka ta fi karkata to nan Allah irin abin da Allah ke nufi da zuciyarka kenan abin da Allah ya ga dama yi ma kenan in ka ga ka tafi gun kiɗa da saɓan Allah to Allah kiyaye kana cikin waɗanda ula'ika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum kuma ka binciki zuciyarka ka gani daga kaji baka son maganar Allah to lalle ka faɗa cikin wancan kwari sai a gaggawa a tuba sai a dawo kusa da alkur'ani sai a samu maganin abin da ake ji a zuciya don haka ba za ka ji zuciya ta ci wani abu ba na abinci sai abin da ya dace da ita bi hasabi ma fihi min najasati gurgudan irin najasar da take cikin zuciyar sai ce fa innal qalban najisa domin ko zuciya da take kazama mai najasa wadda datti ya maimaye ta ko ya mamaye ta to kalbadamul alilil marid kamar yadda jiki marar lafiya yake to haka take al'alil wal marid bi ma'ana ma'ana su ma'ana irin yadda jiki in ba shi da lafiya to haka zuciya take in ba ta da lafiya kamar yaya yace la tula'imuhu al-aghdhiyatu allati tula'imu sahiha idan mutum ba shi da lafiya a jikinsa abincin da masu lafiya suke ci sai ka ji baya jin daɗinsa ko ba haka ba ne tambayi mai malaria a lokacin da yake cikin malaria da lokacin da farkon warkewarsa bakinsa ɗaci ruwa ɗaci ko ba haka ba ne duk abin da ya ci baya jin daɗinsa ina mai abu kullum sai ya nemi abu mai tsami abu mai kaza abu mai kaza irin waɗannan abubuwan da ba su ne abin da mai lafiya ke ci ba to haka abin yake in zuciyar mutum ba ta da lafiya to baya son wani abu sai abin da yake na marasa lafiyar zuciya don haka baya sha'awar ƙur'ani domin ƙur'ani shine abincin zukata masu lafiya baya sha'awar labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisansa shine abincin zukata masu lafiya an fahimci abu me yake so ya ji wake-wake kaɗe-kaɗe zage-zage ashariya gulma hassada da ƙariya da makamantan waɗannan abubuwa shi yasa zai zauna a majalisar maƙaryata majalisar maɓarnata majalisar masu yin abin da suka saba ma ƙur'ani da hadithi majalisar bid'a majalisar abin da dai duk za a kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son ya ji alƙur'ani baya jan ya ji baya son ya ji wani abu na alheri an fahimci wannan kwatancen da misali insha Allah wadallatil ayatu har yanzu ita wannan aya ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wannan aya tana nuni ala anna taharatal qalbi cewa tsarkin zuciya mawqufatun ala iradatillah yana tsaye ne da ganin damar Allah nufin Allah alkauni ma'ana ba ta tsarkakuwa sai Allah ya ga dama ba dama zuciyarka ta tsarkaka sai da nufin Allah wa annahu subhanahu kuma cewa Allah maɗaukaki lamma lam yurid an yutahhira qulubal qa'ilina bil batil al muharrifina lil haqq lam yahsul laha taharatu kuma Allah maɗaukaki yayin da bai ga damar tsarkake zukatan waɗanda suke faɗin ƙarya ba na masu sha'awar su ji ƙarya su ji ɓarna su ji shirka su ji bid'a su nisanci sunna yayin da Allah bai ga damar tsarkake zukatansu ba su waɗannan dai almuharrifi na lilhaƙi masu canza gaskiya a faɗi gaskiya su ce ba ita ce gaskiya ba ƙaumun buhtun gaskiya su ce ba gaskiya ba ce ƙarya su ce gaskiya ce to masu irin wannan lam ya sulla hatta haratu to zukatansu ba su samu tsarki ba ashe kun ga ma'anar sirrin dalilin da yasa Allah bai ga damar tsarkakewar ba su din ne suka kawo sababin kun gane abin sababin kana min indi anfusihim shine Allah ba wai haka kawai Allah ya tsane su shi yasa bai ga damar ya tsarkake zukatansu ba gaskiyarsa ya sako alƙur'ani ya aiko manzansa ya bayani ya yi sharhi ya kira mutane su saurari wannan gaskiya su yi aiki da ita sai suka ji su ba sa so sai suka koma zuwa ga wani abu su ji kiɗa da rawa su ji ƙarya su ji shirka su ji zagin Allah wani baya so ya ji ana zancen sunna ana faɗin kalmar sunna sai ransa ya ɓaci sunnar nan fa ba cewa aka yi su sunnar malam wane mai wa'azi ba sunnar wa ake nan ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai jiran sa ya ɓaci amma da an sa kiɗa ya ce yawwa ku kyale mutane su ɗan shakata ko an sa waƙe wanda a cikinsa akwai zagin Allah ko zagin manzan Allah ko kuma yaban da ya wuce iyaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji daɗi sai ce yawwa wannan kaji na masoya annabi amma an ce a karanta yadda annabi yake sallah a koya a karanta yadda yake zama da mutane a koya a karanta maganar tauhidi daga sunnar manzon Allah sun ce baya so zai shiga wata hanya ko za a batar da shi Allah tsare mu to ashe kenan mutum shi ya zabi ya bi hanyar da Allah madaukaki ba zai ga damar tsarkake masa zuciya ba ba tsana bace daga Allah haka kawai baya san ka ya ɗauka kawai ya hana ka ka tsarkaka a kai ka zaɓu ba za ka tsarkaka ba kuma Allah maɗauki bai ga dama domin me dama shi ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu ya fi ƙarfin a ce a cikin mulkinsa abin da bai ga dama ba ya auku tunda bai ga dama ka tsarkaka ba to ba za ka tsarkaka ba amma fa sababin daga wurin ka yake kai ne ka zaɓi ka ƙi hanyarsa ka ƙi gaskiyarsa ka ƙi maganarsa ka fi son maganar wani ta fi maka daɗi a kunne ta fi maka daɗi a zuciya don haka ba za a samu tsarki daga Allah ba wala yasihu an tufassara al-iradatu ha huna bil iradati diniyati anan bai inganta ba mutum ya fassara iradar da ake nufi a cikin wannan aya ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irada iri biyu ce irada diniya شرعية التي تعني المحبة والرضا دكما الأمر دكما إرادة كونية alkhalqiyya wadda take ta'ani almashi'a mujarrad almashi'a wannan na san duk kun sani an sha magana akai to ba daidai bane anan bai inganta ba mutum ya tashi fassara ula'ika alladhina lam yuridillahu sai ya zo ya fassara ya ce baya so Allah baya son su tsarkaka Allah bai yadda su tsarkaka ba Allah baya kaunar a ce sun tsarkaka ba haka ake nufi ba Allah yana son su tsarkaka addininsa ne ya umarni su tsarkaka an fahimci abin amma su da suka zaɓi wani abu da ba shi ba to bai ga damar su tsarkaka ba an gani sai ya zama abin da zai auku daga gare su saɓanin abin da yake so ne an gani abin da Allah yake so ya yarda da shi lalle ne ya auku ya kuwa shiru tsoro kuke ku cewa abinda Allah yake so ya yarda da shi tilas ya auku ba yau ba tilas bane amma ƙarfin mulkinsa da sarautarsa sun sa ba abin da zai aukun sai abin da ya ga damar ya auku akwai bambanci tsakanin ganin dama shine mashi'a akwai kuma so da ƙauna Allah yana son kafirai su musulunta ko baya so to amma gashi ba su musulunta ba kasancewar ba su musulunta ba ganin damarsa ne ma'ana kafircin shi ya auku daga wurinsu imani bai auku ba amma kuma kafircin bai auku ba sai da ganin damar Allah domin su ba su da ikon su so abu su ga damar abu don su bayi ne ba su ne masu iko ba sai abin da Allah ya so wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin an gano wani abu amma duk da haka wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda bayansa sai kafirci ba ai kun gane dai wannan ba rikici wajen fahimtar wannan mun sha magana akan wannan don haka ka bambance da san da abin da Allah yake so da abin da Allah ya umarni da shi da abin da Allah ya yarda da shi wannan gefe ɗaya ne akwai kuma abin da Allah baya so bai yarda da shi ba bai umarni da shi ba amma yana faruwa to wannan nau'i na biyun shi ake ce irada kauniya an gane wancan na farkon abin da Allah ya umarni da shi ya yarda da shi yake son ya auku ko da bai auku ba shi ake ce irada wace shar'iyya amriya diniya insha Allah an fahimta to wannan wadda take cikin wannan aya ula'ika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wacce ce kauniya ce ko ko shar'iyya ce kauniya ce to abinda mallan yake faɗa kenan bai halatta ka zo ka fassara ta da shar'iyya ba yawwa ma'ana in ka tashi fassarawa da Hausa kenan me zaka ce ula'ika waɗancan su ne alladhina waɗanda lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah bai ga damar zukatansu su tsarkaka ba ya umarce su su tsarkake zukatansu su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi masa da'a su bautawa Allah shi kadai amma su suka zabo wani abu suka ki sai suka saba wa Allah suka yi kafirci to Allah bai so kafirci ba bai yarda da shi ba amma su sun zaba ya auku aukuwa an gane aukuwa daga kowane abu a ce ya auku to sai Allah ya ga dama ya auku domin shine sarki shine mai iko babu abin da zai auku a mulkinsa sai da ganin damarsa shine wancan magana na kawo mana ta mai risala ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu iradatan wata iri kauniya an gane insha Allah to mun kare to haka sai ce ina ne wala ya sihu an tufassar al'iradatu ha huna bil iradati diniyati wa hiya al'amru wal mahabbatu fa innahu subhanahu qad arada dhalika lahum amran wa mahabbatan gani domin ku Allah madaukaki ai ya so su yi imani ya so su tsarkaka kuma ya yi umarni su tsarkaka ko sannan kuma yana son su tsarkaka wa lam yurid minhum kaunan amma bai ga damar wannan abu wato iradarsa kauniya Allah maɗaukaki bai ga damar abun ya auku ƙarƙashin iradarsa ta halitta ba in an ce kauniya ɗin nan ka fassara ta da khalqiyya ma'ana ta halitta duk abin da kaga ya faru bari din ƙara fito muku da abin gwari gwari in ji wani ko a ce hausa hausa sai a ce gwari gwari amma dai ma'ana da kenan a duk abin da kaga ya auku a duniya an gane ko menene ya auku da mai kyau da marar kyau da imani da kafirci da da'a da fasikanci an gane waɗannan ko mene ne faru da alheri da sharri in aukuwa ce in ana zancen aukuwa faruwarsa ya riga ya faru to ba zai faru ba sai da ganin damar Allah don me domin Allah shi ke gudanar da duniya duniyan nan tasa ce ka yi numfashi in bai ga dama ba ba za ka yi ba mutuwa za ka an gane kiyashi ya rarrafo daga raminsa ya fito ya nemi ƙwayar gero su haɗu da ɗan uwansa su ja su koma cikin ramin su faffasa ta a hankali suna gatsa har su cinye duk wannan da ganin damar Allah ke faruwa in bai ga dama ba ba zai faru ba wannan umuru khalqillah ne nan ana zancen general halittar Allah Allah ya halicci kaza Allah ya bai wani kaza Allah ya bai wani kaza Allah bai bai wani kaza ba an fahimci wannan to waɗannan abubuwan ba su da alaƙa da so da yarda ta Allah komai da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so yakan auku amma abin da ya shafi yarda da so shine duk abin da kaji Allah ya umarni da shi in kaji ya ayyuhal ladina amanu if'alu kaza to Allah yana so domin Allah madaukaki baya son abin da ba daidai ba baya son kafirci baya son munafinci ko baya son fasikanci duk abin da yake sharri ne Allah baya son sa don haka in bawa ya aikata abin da Allah yake so zai samu lada an fahimci saboda ya dace da iradar Allah ta mahabba ta yarda amma aukuwar wani abu daga gare shi ko mai kyau ko marar kyau wannan wani abu ne daban ta ɓangaren aukuwa shi ake nufi da halki shi ake nufi da kauni ta ɓangaren umarni da cewa addini ne Allah zai ba da lada a kai wannan shi ake nufi da mai dini amri shar'i insha Allah da yanzu an fahimta to mu je sai ce fa arada taharata lahum to Allah ya so su tsarkaka ولم يرد وقوعها منهم أما بقدامر أو قوة دقا قريسوا لما له في ذلك من الحكمة saboda abin da yake da shi na hikima a hakan akan kafiri wani bai musulunta ba yana da hikima samun kafirci a bayan ƙasa cewa ba a musulunta ba wani bai musulunta ba ko ta al'umma ba su musulunta ba akwai hikima ta Allah ko ba hikima akwai hikima gona ce daga yau na aka bar wa masu wa'azi su je su yi wa'azi su samu lada hikima ce ko ba hikima ba ce ko za a yi jihadi tsakanin musulmi da ba musulmi ba a yi abin da za a yi wani ya mutu wani ya koma bawa da makamancin wani duk hikimomi ne na Allah a cikin duk abin da Allah ya yi babu abin da ba daidai ba abin da ya shafi yinsa duk abin da ya daidai ne shi a ɓangarensa idan alheri ya auku daga bawa to Allah maɗauki ya ga damar ya faru don Allah zai ba mutum lada kuma haka yake so zai ɗaukaka daraja mutum in wani sharri ya auku to Allah maɗauki ya sa wannan abun ya ya ga damar ya bar wannan abun ya auku ne saboda yana da wata hikima a cikin wannan abu amma fa ta ɓangaren ba da lada da sakamako wannan yana komawa ne zuwa ga zaɓin ɗan adam ɗan adam in shi ya zaɓi ya yi mara kyau shi yasa za a masa azaba ba dan kaji an ce Allah ya ga damar wani ya yi laifi ba ana nufin Allah ya so wannan ya laifi yana yana sha'awar wani ya laifi ba an gane wani abu wannan ne ya zaɓi ya yi laifi don haka shi yasa za a yi masa uba domin dama an ce kada ya yi insha Allah dai an fahimci abu a sa raina to sai ke cewa lima lahu fi zalika min alhikmati saboda abinda Allah yake da shi na hikima a cikin wannan allati ita hikiman nan wadda fawatuha kubcewarta a ce bata auku ba akrahu ilaihi It- hakan ya fiƙi a ce hikiman nan tasa bata auku ba to ya fiƙin haka min fawati taharati minhum fiye da yadda yake kin kubcewar tsarki daga bawansa ba a gane ba ko akwai abubuwa biyu aukuwar tsarki daga bawa amma ne da Allah ya yi umarni da shi kuma yake so ko Yau. rashin aukuwar tsarkin daga zuciyar bawa ya zama mai tsarki in Allah bai ga damar hakan ba to yana yin hakan ne da wata hikima faruwar wannan hikimar tasa ta fi muhimmanci a gunsa fiye da tsarkin da bawan zai samu ko ba haka bane aukuwar hikima daga Allah aikin waye aikin Allah ne tsarki daga bawa shi kuma aikin waye fi'ili mimman sadara daga bawa yake to da aikin Allah da aikin bawa wanne ne fi muhimmanci aikin Allah aikin Allah ita ce wannan hikimar ta auku ya bar wani kafiri ya bar wani musulmi saboda wannan ya samu wannan wannan ya samu lada ta hanyar shiryar da wancan wannan ya ilmantar da wannan a samu cakuɗi da juna akwai hikima nan ko babu kawai da kullum muke bada misali halittar shaidan me yasa Allah ya halicci shaidan abinda ke faruwa daga shaidan abinda Allah yake so ne Allah baya so amma da Allah bai ga dama ba shaidan din zai abin da yake yi to wannan ganin dama shi ake nufi da irada kauniya aka ga ba za a ce aikin shaidan mai kyau bane ko to haka kasancewar Allah ya kintsa lamarin yadda shaidan zai zama haka akwai hikima samun shaidan domin hikima ce ta Allah da ta samu daga aikin Allah duk aikin da Allah ya babu sharri a cikinsa alheri ne har halitta shaidan da ya yi alheri ne domin da ba shaidan din da ba a samu kafirci ba da ba shaidan da ba a samu zunubi ba ballantana har a tuba in mutum ya zunubi ya tuba alherinsa ya fi a ce ma'ana bambancin darajarsa ta fi ɗaukaka sama da bai yi ba ballantana a gafarta masa tuban da ya yi alama sai ta cewa ya yadda yana da ubangiji don haka ya yi itirafi da ubangiji ya koma zuwa gare shi to sai allah ya gafarta masa wannan duk hikimomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda inda babu wannan sharrin to da ba a samu waɗannan hikimomin ba an gani sharrin shi kuma daga wa daga bawa yake to da aikin bawa na sharri marar kyau da kuma aikin Allah na hikima wanne ne fi muhimmanci Allah ya fi son hikimarsa ta auku da a ce aikin bawa ya auku insha Allah an fahimta yanzu to sai ce وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر yace mun ƙosar da magana ma'ana mun yalwata magana mun gamsar da magana mun yi magana gamsasshiya sosai fi zalika dangane da wannan matsala ta irada shari'iyya irada kauniya fi kitabin al-kabir a littafin babban nan fil qadari da muka rubuta dangane da ƙaddara sunan littafin شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تككين سنة للتافن كنا شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل مال ابن القيم ba littafin da ya rubuta da yake magana akan wannan maganar ta imani da kaddara irin wannan littafin duk mai son ya fahimci imani da kaddara yadda ya kamata to ya karanta wani littafin duk waɗannan abubuwan da ke faɗa irada kauniya da misalai ɗaruruwan misalai da za ka samu na rayuwa da misalai da abin da shafi na ƙur'ani da hadithi da siyar na salaf duk za ka samu gamsuwa akan waɗannan abubuwa na irada shari'iyya kauniya da sauransu da makamantan duk abin da ya shafi dai imani da kaddara yana cikin ahsan ma kutiba fi babi alqada'i wal qadar yace wa dallatul ayat ma'ana nan yayi maka ishara yace ya isa tunda dama maqsudin abin da yasa ya kawo maka wannan iradar kauniya dan ya fassara maka ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wace irin irada ce irada ce wace kauniya shikenan abin da ke so anan dan haka in kana so ka ƙara bayani ka ƙara sani akan me irada kauniya irada shar'iyya to je ka shifa'ul ali kike abin da ke so ya faɗa ya gama da kai yanzu zai ci gaba yace wa dallatil ayatu har yanzu dai wannan aya ta ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum ta yi nuni ala anna man lam yutahhirillahu qalbahu cewa duk mutumin da Allah bai tsarkake zuciyarsa ba fala budda an yanalahu al-khizyu fi dunya lalle sai ya samu kaskanci a duniya wal azabu fil akhirati kuma sai ya samu azaba a lahira tilas ne lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun alim daga nan ya dauko wannan a ƙarshen wannan aya din yace bi hasabi najasati qalbihi wa khubthihi da kaskancin na duniya da kuma azaba ta lahira kowanne yana aukuwa ne gwargwadon irin datti da ƙazanta da take cikin zuciyar domin dama ya faɗi cewa Allah bai ga damar ya tsarkake zukatansu ba ashe kenan akwai datti a ciki an fahimci abin wani dattin babba ne na kafirci ne shirka ce a ciki wani dattin kuma ƙarami ne na zunubi ne to gwargwadon girman dattin gwargwadon irin kaskancin duniyar gwargwadon kuma irin azabar lahira mai babban datti na kafirci dawwamamman kaskanci zai samu a duniya da kuma azabar da bata yankewa a lahira mai karamin kaskanci mai karamin datti na saban Allah to shi kuma karamin kaskanci zai samu a duniya karamar azaba zai samu bayan koda ya shiga wuta to zai samu tsarki a fito da shi a tsarkake shi a wanke shi sai kuma a sa shi aljanna aljanna dai ba za a shige ta ba babu tsarki zai zo ya faɗa mana an gane nan yanzu sai shi bi hasabi najasati qalbihi wa khubthi ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ذاك شيء سأل الله ملك ya haramta aljanna akan duk wanda a cikin zuciyarsa akwai najasa najasa da kuma ƙazanta in dai a zuciyarka akwai najasa da ƙazanta to babu shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala yadkhuluha illa ba'da tibihi wa tuhurihi wane ne kenan mai shigar mai babban najasa ko mai karama zance aljanna muke yau mai karama ne mai karaman najasa shine mai shiga aljanna to shi din ma ai sai an tsarkake shi an wanke shi sannan za a sa shi aljanna amma dai a shiga aljanna a zuciya akwai wani abu na datti to babu duk wanda yake a zuciyarsa akwai datti to ba zai shiga aljanna an gane mubasharatan ma'ana duhulan awwaliyan ko kuma duhulan ma'aliyan in kafiri ne to la duhulan ma'aliyan wala la duhulan awwaliyan duk babu an fahimta in kuma ba kafiri bane mai sako ne to zai shiga aljanna duhulan ma'aliyan amma ba duhulan awwaliyan ba sai idan Allah maduki ya gafarta masa in ya gafarta to an tsarkake zuciya an fahimci abin yawa don haka ba a shiga aljanna sai da tsarkin zuciya kamar da zai kawo mana abu ga Allah subhanahu wataala a hikimarsa bayan an gama hisabi ma fa bayan an gama hisabi sai an sake kwalkwalewa wani abu mutum ba zai shiga aljanna ba a zuciyarsa akwai hasada ba zai shiga aljanna ba a zuciyarsa akwai girman kai ko menene ko ka cuci wani ko mai kankantar abin sai an warware shi kafin a shiga aljanna ya'yan uwa musulmi wallahi mu kiyaye haƙƙin mutane haƙƙin mutane kar ka bari ka mutu da haƙƙin mutane kar ka ce ba komai wai abu ne mai sauƙi Allah zai yafe kwabo na wani in bai yafe maka ba sai an nemo shi a jikin karen kiyama a jikinka kuma babu kwabo a ina za a samu a aikinka za a samu in kana aikin kenan mai aikin kirki mai yawan nafilfili mai yawan nafilar dare ta sallah mai yawan azumi na nafila da sadaka to waɗannan ayyukan fa su ne waɗanda daga cikinsu za a ɗiba a bai wanda yake kaci haƙƙinsu duk to yanzu wanda baya wannan fa irin munin yanzu na zamanin yanzu la wutiri la sallar dare la kaza la na filfili la sadaka sai gaba sai matsaloli ga sunan duk a cikin zuciya to ka mutu kuma sannan ga haƙƙin ɗan adam Allah ya zo ya tsaye da mutum ga wani yana neman haƙƙinsa a gunka an bincika ayyukan ladanka duk ba za su kai ba a ɗauko wannan a bashi a ɗauko wannan a ba wancan a ɗauko wannan a ba wancan da ƙarshe me za a yi sai a ɗebo zunubansu sai a lafta wa mutum kuma sai a sa shi a wuta da haka wallahi jama'a mu riƙa aikin na filfilin nan su yawaita ka gaba da sadaka yana cikin abin da yake tsare mutum daga aukawa cikin irin waɗannan abubuwan ka riƙa yawan taimakon mutane da ba da sadaka yana fidda kai daga irin waɗannan musifin kuma ka yawaita na filfili in bala'i yayi bala'i haƙƙin mutane ya nauyaya a kanka to daga cikinsu fa za a shiru a baya kar ka bari a taba maka farilla in farilla aka taba ta to kuma ba inda zaka kai domin babu shiga aljanna sai farilla ta cika Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai ce fa innaha darut tayyibin ita aljanna gidan tsarkakakku ne masu najasa ba sa shiga cikin ta wali hadha yuqalu lahu shi yasa za a ce da su tibtum fadkhuluha khalidin kun tsarkaka don haka kun gani fi'ili ne mazi tibtum kun tsarkaka fa'un din nan ta sababiyya ne fa bi sababi tibikum fadkhulul jannata to haka asalin zancen yake kun zama masu tsarki don haka ku shiga aljanna shi yasa yace ai udkhuluha bi sababi tibikum ku shiga aljanna saboda wato tsarkinku yace wal busha wal bisharatu inda al mauti bugu da ƙari bisharar da ake wa mutum in ya zo mutuwa to ba ga kowa ba ne li ha'ula'i waɗannan su ake wa masu tsarkin zuciya duna gairihin banda masu ƙazantar zuciya mala'iku suna zuwa su yi musu bishara mutuwa ta zo shiga aljanna ya zo haɗuwa da Allah ya zo in kada karanta labarin as-salafu salih ana suranta maka irin yadda wasu suke mutuwa kafin ma je kan as-salafu salih rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta hadisin Aisha dai da take siffanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasu da aswaki a bakinsa na Abdurrahman bin Abi Bakar da ya karba Aisha ta tsarkake masa ta tsaftace masa ta feffetse masa shi ta fece shi ta gyara masa shi ya kyau da sauran yawunta a jiki ya sa a bakinsa shine karshen abin da ya bar duniya ransa ya fita yana murmushi yana ilar rafiqil a'la saboda mai an zo masa da bushara zai bar duniya zai koma zuwa abokan zama mafi ɗaukaka wurin ubangiji subhanahu wata'ala to haka zaka ga salaf in mutuwa ta zo wa mutum mutumin kirki za ga ana ganin murmushi a fuskarsa da natsuwa ba fagan fagan ba buge buge ba zage zage ba ihu ba cewa wayo ni Allah bana son in tafi da sakin fuska mutuwa wadda take mai daɗi haka za ta zo masa to bushara ta mala'iku tana zuwa wa irin waɗannan mutane mala'iku ne za su su masa a to ai shikenan mun zo wannan gidan da dama ya ishe ka wannan gidan da dama ba daɗin sa kake ji ba zo mu tafi sai ai masa bushara sai ina sai tafi aljanna ai masa ni'ima ta a cikin kabari tambayoyin da za a yi dama ya san amsar ya amsa Allah ba shi tawfiki sannan kuma sai ni'ima abincin aljanna ruwan aljanna daɗin aljanna komai haka za a yi ta zuwa mu da shi har zuwan har tashin kiyama sannan kuma ran aljanna a yi hisabi shikenan sai ya shiga tsibtum fadkhuluha khalidin to amma wanda yake mai kazanta a zuci ba zai samu wannan bushara ba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu mutuwa ta alheri khatimatu khairin la khatimatu su'in to yace bushara da ake da mala'iku suke wa mutane suna yi waɗannan attayibi na ɗin ne ba waɗancan masu ƙazanta a zuciya ba kama ƙala ta'ala kama da Allah maɗauki ke cewa alladina tatawaffahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu tayyibina suna masu halin tsarki kun gani tayyibinan ba hali ne na aikin mala'ikun ba a'a hali ne na maf'ulun bihi alladina tatawaffahum wannan hum ɗin ai shi ne maf'ulun bihi to wannan tayyibi nan hali ne na su waɗannan waɗanda za a tsarkake ɗin ma'ana fi halati kaunihim tayyibi ba aiki ne na halin su mala'iku ɗin na siffar yadda za su karɓi ran ba a'a halin da su masu tsarkin wanda ake wa bisharar suke kai ne ya na suna ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'malu ai bi sababi a'malikum allati amiltumuha fid dunya da mutum bai aikin kirki ba zai samu wannan bishara don haka ashe kenan sai an samu tsarkin zuciya ake samun wannan bishara Allah samu zama cikin waɗanda za su samu wannan bishara kuma su samu shiga aljanna dukkan wanda ke zaune a nan da duk mai sauraron mu faman tatahhara fid dunya wa laqiya Allah ko oh no na yi tsallake ko fal jannatu la yadkhuluha khabithun don haka aljanna dai mutum mai kazanta ba zai shige ta ba wala man fihi shay'un min al-khubth ko kuma mutumin ma da akwai wani abu na kazanta tare da shi to ba zai shiga aljanna ba kai aljanna da dadi take saboda dadin ne fa sai an tsarkake ka gaba ɗaya kwata kwata ba komai na kazanta ma'ana duk wanda ya mutu da kazanta a zuciyarsa ya je ga Allah to ba zai shiga aljanna ba amma in Allah bai gafarta ba in Allah ya gafarta ra'asan in abin da za a iya gafarta shi ne to shi kenan sai a shiga aljanna shi yasa ya jama'a wallahi babu abin da mai tausayinka zai maka nasiha a kansa ka bar shi irin shirka don me Allah maɗauki ya gaya mana cewa duk mutumin da ya mutu yana shirka faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa aljanna to babu najasa a duniya irin shirka innamal mushrikuna najasun har a duniya Allah madauki ya siffanta su da wannan siffa ba zai yiwu ba mutum yana shirka ya fifita wani sama da Allah yana ganin ya halatta abauta wa wani abauta wa wani abauta wa wani sannan kuma Allah din ya karbe shi da jin daɗi da rahama da kwanciyar hankali shi ma bai kyauta wa kansa ba in ya zaci wannan yana cikin mummunan zato kai wa Allah kai tsammanin Allah zai ba da daɗi ga waɗanda suka kafurce ai ka ɓata duk alƙawarin sa make in kai tsammanin kafiri zai shiga aljanna to ka muna nawa Allah zato ka rusa masa duk abin da ya tsara shi tsarinsa shine musulmi mai imani wanda ya sha wahala a addinin Allah a duniya shi ne zai shiga aljanna amma mutumin da ya zagi Allah ya bauta wani wanda ba Allah ba ya kafirce ya ƙi musulmi ya yaƙe su kuma sannan a yadda yake nan sai Allah shigar da shi aljanna to ai duk hikimar Allah ta rushe in aka yi haka an fahimci wannan don haka kenan ashe in kana son rahamar Allah ka nisanci shirka ka nisanci kafirci in aka je ga Allah da kafirci to babu zancen shiga aljanna har abada in ko aka je wa Allah ba shirka to ko akwai zunubai in Allah ya ga dama sai ya gafarta in bai ga dama ba ma aka sa ka a wuta Allah kiyaye to saboda imanin nan saboda rashin shirkan nan to wata rana Allah zai fito da mutum sai a wanke shi a tsarkake kamar da zamu zo mu ji a wannan hadisin sannan kuma sai a sa shi a aljanna amma tabbata a wuta to ta ɗan wuta ta kafirai ce tabbata a wuta in ka ga mutum ya tabbata a wuta to kafiri ne mai shirka ne amma a koma aljanna a bar wuta to wannan ga masu sako ne in Allah madauki ya ga dama ya gafarta musu an fahimci abin ko ya gafarta musu ra'asan ko kuma ya azabtar da su gurgudan yadda ya ga dama sai kuma a fidda su a sa su a cikin rahmar Allah da aljanna faman tatahhara fid dunya don haka duk wanda ya tsarkaka a duniya wala qiya Allah tahiran min najasatihi kuma ya hadu da Allah yana mai tsarki daga najasarsa da khalaha bi ghairi mu'awwiqi to zai shige ta ba obstacle ba wani abu da zai tare hanya shine mu'awwiq abin da zai tare maka hanya ka kasa yin wani abu babu wani abu da zai tsare hanya ya hana ka shiga babu in dai ka mutu da tsarki a zuciyarka tsarki daga kowace irin najasa najasa babba ko najasa karama wa man lam yatatahhar fi dunya wanda ku bai tsarkaka ba a duniya fa in kanat najasatuhu ayniyatan to in najasarta najasarsa ayniya ce ta aisali ce ta jikin shi din ne kansa najasa saboda kafirci sai ce kal kafiri to lam yadkhulha bi halin to har abada sam sam ba zai shiga aljanna shine najasa ainiya wa in kanat najasatuhu kasbiyatan aribatan in kuwa najasar tasa wanda ya tsuruce ta ne ba ainihin shi din ne mai najasar ba ma'ana ba kafiri bane mumini ne aiki ne ya aikata marar kyau sai ya tsuruci ma'ana ya samu shine kasbu ya samu wannan najasar aridatan ta bijiro masa ba tare da cewa ita ce asalinsa ba daga baya ta hauhau ta samu a kansa to da khalaha ba'da ma ya tatahhar to zai shiga aljanna bayan ya tsarkaka min tilkan najasati daga wannan najasa karama din shi yasa na kira ta najasa babba da najasa karama babbar ita ce ainiya ai kun san ainiya yawa aini na abin da zaka gani ka taba wato ainihin asalin jikin ne mai najasa yanzu misali mutumin da akwai bayan gida a jikin kayansa ai ka gani najasa ce wata iri najasa ce ainiya yawa wanda yake ko akwai wani abu na hasada a zuciyarsa najasa ce wata iri najasa ce kasbiya yawa ba ita ce najasar da za a wanke ba ba da ruwa ake wanke ta ba kamar da za mu zo dai mu ji maganganun malam akan wannan wannan babin yana cikin babi mai muhimmanci da wannan juz'iyar a wannan littafin zaka kai kokari ka fahimce shi kuma kai kokari matuka ka sa waɗannan ma'anonin a zuciyarka insha Allah zaka samu alheri sannan yake cewa thumma yukhraju minha sannan za a fitar da shi daga wannan azaba din na ko na tsallake na wa in kanat najasatuhu kasbiyatan aridatan dakhalaha ba'da ma yatatahhar min tilka najasa thumma yukhraju minha haka ne na a yaya za a ce arida ko yatatahhar kuma sannan a ce la yakhruj na ku ne ku yara yawwa ثم يخرج منها ko yukhraju minha sannan sai a fidda shi daga wannan azabar an gane yawwa sai a fidda shi daga wannan azabar hatta inna ahlal imani kai har masu imani idza jazu sirata in sun tsallake sirati ya Allah muna roƙonka gaba ɗayan mu Allah ka sa mu tsallake sirati in sun tsallake sirati hubisu za a tsare su la ilaha illallah don Allah ka tuno wannan ka kaddara kai ne an tsallake sirati ga aljanna an bude kofar ta kowa na ce ku zo ku shiga can an kusa shiga sai ce ku dakata kowa sai ya tsaya sai a tsare su ala qantaratin akan wata gada kuma ita ce qantara gada wata gada ce bainal jannati wan nar tsakanin wuta da aljanna fayuhazzabuna sai a kintsa su a gyara su a rereye su wa yunqauna a tsabtace su min baqaya baqiyat daga wani guntun sauran gyauran najasa da ta rage baqiyat alaihi wannan abun qassarat bihim anil jannati waɗanda sun gaza su ba su damar shiga aljanna waɗannan abubuwan ɗan guntu guntun abubuwa ne gashi dai sun tsallake babban pass sun samu amma kuma akwai na ƙarshen abin da zai sa su fita akwai ɗan guntun wata najasa sai a ce ku tsaya a nan walam tujib lahum dukhulan nari amma wannan abin kuma bai wajabta musu a mai da su a sa su a wuta ba hatta idza hudhibu sai an tsarkake su an tsaftace su an gyara su wa nuqu an tsaftace su har yanzu udhina lahum fi dukhulil jannati sai a ba su izini sai su shiga aljanna Allah kiyaye ya Allah muna roƙonka kai mana wannan rahama Allah ka sa mu shiga aljanna ba tare da wannan din ba ma rahama ce ta Allah Allah ka sa mu tsallake sirati mu shiga aljanna baki daya Allah subhanahu ta'ala ya yi mana abin da ke shine mafi alheri dole mu tsaya nan saboda lokaci ya kure sai mu tashi inda yace wallahu subhanahu bi hikmatihi ja'ala ad-dukhula alayhi mawqufan ala at-taharati Allah madaukaki ya sanya shiga gare shi ne domin Allah zai bayyana da 'yan aljanna su gan shi a cikin aljanna to babu wanda zai je kusa da Allah har ya ga Allah sai mai tsarki an fahimci abu irin yadda ba za ka yi sallah ba sai da alwala to haka a aljanna ba za ka je ba za ka shiga aljannar ba sai da tsarki an fahimci wannan abu tsarki hissi da tsarki ma'anawi as'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana wa an yutahhira a'malana wa an yujannibana الآثام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك